وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna uku ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 11 ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke wannan unguwa ta ibrahim bako new extension a nan garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa domin karatu a cikin littattafai kamar yadda muka saba kamar yadda muka ambata a darasinmu na sati biyu da suka gabata cewa yau insha Allah ta'ala za mu sake dawowa daga farkon littafin kitabu tauhid littafin ashekh muhammad ibn abdul wahab Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi a wannan karatu bai da buƙatar wata sabuwar gabatarwa illa iyaka jan hankali zuwa gare mu baki ɗaya akan muhimmancin abin da ya shafi karatun tauhidi tauhidi kamar yadda muka sha ambatawa a baya shine mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayi don su aikata shi duk wani abin da bayi za su yi na ibada da bautar Allah da duk abin da za su aikata a rayuwarsu gaba ɗaya yana da alaƙa ne da tauhidi Allah yana karɓan aiki ne in an samu tauhidi a cikinsa lokacin da aka samu akasin tauhidi aka samu kishiyar tauhidi ita ce shirka ta shigo cikin ayyukan bayi to lallai tabbas duk abin da waɗannan mutanen za su aikata na ibada da bautar Allah Allah ba zai kalle su ba a duniya ko a lahira saboda haka abu na farko da Allah yake fara dubawa a ibadar mutum a komai nashi baki ɗaya kafin a duba duk wasu ayyuka na sallah da azumi da zakka da sadaka da menene Allah sai ya fara duba tauhidinsa Allah sai ya fara duba tauhidin shi duk inda ya samu matsala a cikin ayyukansa da ibadansa matsalar mai sauki ce in ba a tauhidinsa ya same ta ba amma duk gyaran da ya samu a sallansa aƙidarsa da duk wani abu in dai aƙidar ta samu matsala tauhidinsa ya samu matsala to duk abin da ya gyara to aikin banza ya yi komai ya ɓaci in tauhidi ya ɓaci komai ya gyaru in tauhidi ya gyaru daga duk annabawan da Allah ya tayar ya aiko su zuwa ga mutane da waɗanda muka ji labarinsu da kisoshinsu a cikin alkur'ani da waɗanda Allah bai ba mu kisosin shi a cikin alkur'ani ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayk da waɗanda Allah ya faɗa mana sunayensu da kissoshinsu da waɗanda Allah bai faɗa mana komai ba a kansu duk abinda Allah ya aiko su su tabbatar shine su tabbatar da tauhidi dukkansu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ya ce ba mu aika wani manzo ba gabaninka face mun masa wahayi mun mishi wahayi cewa annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ni kadai fa'budu da aka ku bauta mu wannan shine babban abin da Allah yake aiko dukkanin manzanni da shi cewa a bauta mu Allah shi kadai wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut tagut Allah ya ce haƙiƙa mun aika ma kowace al'umma da manzo cewa a ni'budullah cewa ku bauta ma Allah wajtani butagut ku nisanci duk wani abin da ba Allah ba ku nisanci bautan dagutu ku nisanci bautan dukkanin wani abin da ba Allah ba wannan shine abin da Allah yake aiko dukkanin manzanni zuwa gare shi to wannan shi yasa wannan malami a sheikh muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya mishi rahama ya rubuta wannan littafi kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad domin ya ja hankalinmu zuwa ga ainihin dalilin da yasa allah ta'ala ya halicce mu mutane sun rakkana game da tauhidi mutane sun yi watsi game da tauhidi wannan yasa galibi zukatan mutane ma ba sa ƙaunar a yi musu wa'azi a kan tauhidi in kana so daga an tada rikici da hayaniya da cewa wannan malamin bayi son zaman lafiya wannan malamin bayi son kaza bayi son haɗin kan musulmi to ka ce a yi wa'azi a kan tauhidi abin da ake so shine duk shirkan da mutum ya ɗebo kawai a tafi a haka a ce ai musulmi ne shi tunda shi musulmi ne shi yana sallah to duk shirkan da ya ɗebo kawai a je a haka kada ce masa ya yi shirka kaga aiko addini ai ba a neman zaman lafiya ba ba a neman zaman lafiya ba allan da ya halice mu allan da ya yi mu shi ya koyar da mu ga tauhidi ga shirka ya saukar da wasu ayoyi da sanyi-sanyi ya saukar da wasu ayoyin da zafi-zafi saboda haka duk yadda suka zo a haka ake sake su ba a cewa ai so ake a zauna lafiya saboda haka masu wa'azi akan tauhidi ku sassauta a daina cewa kaza a daina cewa kaza wannan mai bautan malami kar a ce mai mushiriki mai bautan shehi kar a ce mai mushiriki mai bautan wali kar a ce mai mushiriki saboda me wai saboda a zauna lafiya wannan kuskure ne wannan kuskure ne ai na jin a cikin alkur'anin ma ai ba zallan suratul mu'minuna bace hadda suratul kafiruna bayan Allah ya bayani akan mu'mini sai dai bayani akan kuma suwa akan kafirai da mushrikai ashe kenan ya kamata shi ma mai karantarwa yadda Allah ya yi bayani akan muminai kafirai mushirikai haka nan shi ma ya kamata yi bayani haka Allah ya sauka da Qur'ani akwai suratul muminuna akwai suratul kafiruna har da suratul munafiquna wanda sun ce su musulmai ne amma ƙarya suke yi to saboda haka mutane yanzu sun rakkana game da tauhidi mutane ba sa son wa'azi akan tauhidi mutane yanzu sun ɗauko aƙida da tunani irin na baya yadda addinin ya faro haka mutane suka koma yanzu shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi akan tauhidi sai kafirai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida wai yanzu duk waɗannan allolin da ake bauta musu a bar bautan kowa a bauta ma Allah shi kadai suka ce ka inna haza la shay'un ujab wannan abun mamaki ne har wai wani ya zo ya ce wai Allah abun bauta ɗaya ne in za ka roƙa kar ka roƙi kowa in ba Allah ba kar ka bauta ma kowa sai Allah suka ce ka wannan lamari akwai ban mamaki to kaga abin da muka dawo ciki kenan yanzu abin da muka dawo ciki kenan yanzu in an ce a roƙi Allah shi kadai a tsaya a wajen Allah shi kadai mutane har sun mai da abin ma ya zama wani bambara kwai ya zama wai abin mamaki a cikin al'ummar musulmi ya zama abin mamaki so yanzu in za a yi wa'azi abinda muka fi so a ba mu labarai da za mu yi dariya abinda muka fi so a yi mana bayani akan aure a yi mana bayani akan mata a yi mata suna so su ji ana bayani akan maza a yi wasa a yi dariya abinda jama'a suka fi so kenan a wa'azi wannan shine wa'azin zaman lafiya saboda haka inda mutum zai zafafa akan tauhidi sai a ce a ka sassauto da kalamanka wai saboda a haɗa kai tsakanin musulmai kowa ya haɗu ai ba zai taɓa yiwa ba ba za a taɓa haɗuwa ba ba yanda za a yi a ce da musulmi da mushiriki su haɗu waje ɗaya ba zai taɓa yiwa ba kai ba zai taɓa haɗuwa ba wannan na bautan Allah shi kaɗai wannan na haɗawa da wasu waliyai da shehunnai da wane ne kuma a ce a haɗu a zauna lafiya a har sai in mai bautan Allah ya bar bautan Allah shi kaɗai ya haɗa da wasu ko mai bautan wasu Allah ya dawo ya bauta ma Allah shi kadai a nan ne za a iya haɗin kai a zauna lafiya amma in dai ba haka ba wannan na tauhidi wannan na shirka ba za su taɓa haɗuwa waje ɗaya ba ba za su taɓa haɗuwa waje ɗaya ba da ahlus sunna da ɗan bid'a ba ɗaya bane da musulmi da mushriki ba ɗaya bane ba za su taɓa zama ɗaya ba ba za su taɓa zama ɗaya ba to kuma mutane ne da yawa ba su fahimta shine yau in ana wa'azi akan tauhidi sai ka ce a sassauto saboda a haɗa kai saboda yan bidi'a su fahimta saboda wane da wane ne su fahimta mutane da yawa ba san waye dan bidi'a ba ba san waye dan bidi'a ba in za ka ɗauko duka aƙidunsa ka faɗa ka ce a kai kake wannan sunan da ka shafa ma kanka cewa kai alu sunna ne ka riga ka shafa ma kanka bakin fenti a wajen shi har abada ba zai yadda da kai ba har abada ba zai yabe ka ba duk abin da kai kuma sai ya zage ka ko menene ne to gwamma a zage ka akan gaskiya da a yabe ka akan ƙarya gwamma ka faɗi gaskiya a zage ka da ka faɗi ƙarya a yabe ka annabin da ya fi kowa hankali tun kafin a fara masa wahayi ya fi kowa hankali duk duniya amma da ya zo da tauhidi cewa suka yi da shi sha'irin majinun ce masa suka yi mawaƙi mahaukaci abinda suka faɗa masa kenan to kaga ya kamata yanzu inda za mu zo mu yi karatun kitabun tauhid din nan kaga akan tauhidi muke magana sai kuma mu tashi mu gama karatun mu ji da ahlus sunna da yan bid'a da musulmai da mushrikai da wane ne duka suna yabon mu suna ce karatun nan yayi dadi ya kamata mu sake karatun nan ya kamata a sake shi ka faɗi tauhidi kuma mushriki bai soke ka ba a ya kamata a sake ba tauhidin gaskiya kai ba ya kamata a sake ka faɗi sunna dan bid'a bai soke ka ba ya kamata a saki ya nuna kenan abin da ka faɗi ya yi daidai da ra'ayinsa ya yi daidai da tunaninsa ya yi daidai da abin da yake kai ya yi daidai da abin da yake so ya ji kenan to ai kaga ai an gudu ba tsira ba kenan ba cewa ake yi a zo a ɗaga hankalin musulmai a yi tashin hankali a raba kan al'umma a yi wane ne a yi wane ne a'a wanda ya zo da tauhidi shine mai haɗa kan al'umma wanda ya zo da shirka shine mai raba kan al'umma babu kuma abin da zai haɗa kan al'umma wallahi irin tauhidi Allah da kansa ya faɗi ya ce kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun Allah ta'ala ya ce ka ce da su ya ahlal kitab ya ku ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin Allah ya ce ka ce da su ku zo zuwa ga wata kalma wannan kalman sawa'in bainana wa bainakum ay mustawiyatin bainana wa bainakum wannan kalmar ita ce za ta hada tsakaninmu da ku wannan kalmar ita ce za ta hada mu a turba daya wannan kalmar ita ce za ta hada mu a hanya daya mecece wannan kalmar Allah na'budu illa Allah tace kar mu bauta ma kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'an kar mu hada shi da kowa wajen bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar sashin mu ya riki sashi a matsayin ababen bauta koma bayan Allah daga wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce dai za ta hada kanmu in dai muna so kanmu ta hadu kanmu ya hadu to ana haduwa ne a kalmar la ilaha illallah amma ni in zo yin tauhidi wannan ya zo yin shirka sai kuma a ce kowa ya shiru a tafi a haka ai ba zai yi ba ba zai yi ba kamar yanzu ne daga nan bauchi ku tashi za ku tafi gombe kowa dai ya san daga nan bauchi hanyar gombe dai sambal guda ɗaya ce kawai sai direba ya kama hanyar kano sai wasu ce a direba wannan fa hanyar kano aka kama sai a ce a'a saboda ba a san hatsaniya a yi shiru kawai a ci gaba da tafiya da Allah wanda zai je gombe daga nan ya kama hanyar kano ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya sai yaushe zai isa gombe yana da ranar isa gombe bayi da ranar isa to kaga kenan an zo ana tafiya Allah abin da ya turo wannan al'ummar direban al'ummar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tauhidi ya zo da shi ya rasu ya bar wakilcinsa a hannun malamai da masu wa'azi shikenan sai malami ya zo yana wa'azi sai wannan ya ce shirka wannan ya yi tauhidi wannan ya ce kaza sai kuma a ce a'a an shiru kawai a ci gaba da tafiya a haka karka ce ma mushriki yayi shirka karka ce mai tauhidi yayi tauhidi ai ba zai yi ba abun luran shine idan kai yanzu ka fahimci cewa kaza tauhidi ne kaza shirka ne baka shirka ai shiru a haka kana da 'ya'ya da zuriya da za su taso nan gaba idan suka taso suka samu wasu shirkiyar da shirkoki an yi shiru a kansu ba a wa'azi a kansu su ba za su fahimci cewa an yi shiru a kansu ne don a zauna lafiya ba abin da za su fahimta shine ba a wa'azi a kansu ne saboda su ɗin ma daidai ne saboda su ɗin ma daidai ne kaga ya kamata ashe mu dubi kanmu da kuma zuriyoyinmu da za su taho nan gaba bayan babu mu sannan kuma mu dubi cewa ba yabon mutane muke nema akan karantarwa ba muna neman yabon Allah muna neman yabon Allah ai ba ma zallan yan bid'a ba ko mu da muke ahlus sunna mu zo mu zauna mu yi karatu akwai ranar da wata nan zaka zo kai zaka zo ka saurari karatu ka tashi cewa fa wannan karatun da kai ake yi kana jin cewa wannan karatun an taba ka ne kana ganin ma wane ne ma ya je samu malam ne wa'azin ne ya gaya masa ga yanayin da nake ciki waye je san me wa'azin ne gaya mai ga halin da nake ciki sai ka dauka kamar da kai ake yi wannan kuma haka qur'ani da sunna suke shi karan kanshi mai wa'azin wata rana in ya karanto aya ko hadisi wallahi daga ji ya san wannan ayan wallahi da shi Allah yake yi qur'ani ba wanda ya bari sako ne zuwa ga kowa kan mai uwa da wabi ne kowa ya shiga ciki saboda haka jama'a tauhidi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske tauhidi abu ne wanda yake da muhimmanci sosai sosai saboda haka a sheikh muhammad ibn abdulwahab bin suleiman at-tamimi allah ya masa rahama ya rubuta mana wannan littafi domin mu fahimci menene tauhidi kuma mu yi kokarin sanya shi a cikin a cikin ayyukanmu baki daya to kalmar tauhid ma'anan shi a larabci shine ifradu shay'i an ghairihi shine kadaita abu daga wani wanda ba shi ba ga abubuwa guda uku sai a ce ka zaɓi guda ɗaya tal to wannan shi ake kira da tauhid ka zaɓi guda ɗaya akan sauran gaba ɗaya wannan shine tauhidi a larabci amma a shari'ance shine ifradullahi ta'ala bil ibada shine kadaita Allah da bauta shine tauhidi a shari'a ta Allah da bauta ɗayanta Allah wajen bauta ga ababen da sauran mutane suke bauta musu ana bauta wa mala'iku ana bauta ma aljannu ana bauta ma duwatsu a wasu na bautar rana wasu na bautan wata wasu na bautan taurari wasu na bautan shehunai wasu na bautan waliyai wasu na bautan kaza kai kuma sai ka ce abin bautan nawa guda ɗaya ne Allah to wannan shine tauhidi shine turban annabi Ibrahim Allah ta'ala da ya ce watulu alaihim na ba Ibrahim Allah ya ce ka karanta musu kissan annabi Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu lokacin da ya ce ma babansa da mutanansa ya ce musu waɗannan ababen da kuke bauta musu kan me su qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifi sai suka ce ai muna bautan gumaka ne kuma da gaske muke yi mun rike su muna bauta musu da gaske qala hal yasma'unakum iz tad'un annabi ibrahim sai ce a to wai idan kun kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurru suna iya amfanar da ku suna iya cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu suka ce a'a in mun kira su ba za su ji ba in mun bi su ba za su iya amfanar da mu ba in mun bije da musu ba za su iya cutar da mu ba kawai dai mu ma mun taso ne mun ga iyayenmu suna yin haka bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu kawai mun taso ne muka ga haka iyayenmu suke yi annabi ibrahim sai ya ce a fara'aitu ma kuntum ta'budu annabi ibrahim sai ce musu to kun ga duk waɗannan ababen da kuke bauta musu antum wa aba'ukum al-aqdamun da ku da iyayenku na tuntuntunin nan to ku sani fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin duka nayi gaba da su duk na kulla gaba da su wanda ba zan yi gaba da shi ba kadai shine Allah ubangijin talikai shine ubangijin talikai kaga duka sai ya zubar da su a ƙasa ya sa musu jambiro sai ce yana wajen Allah shi kadai to kaga wannan shine tauhidi kadai ta Allah wajen bauta akan duk sauran abin da ake bauta musu sai lissafo wasu qualities wanda duk wanda bayi da wannan qualities din bai cancanta a bauta masa ba na farko sai ce Allah zai khalaqani sai ce Allah shine wanda ya halice ni fa huwa yahdi Allah shi zai shirye da ni wallazi huwa yud'imuni wa yasqini Allah shine mai ciyar da ni Allah shi ke shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfin yace na uku in nayi rashin lafiya Allah shi ke bani lafiya yace wallazi yumituni thumma yuhyin Allah shine wanda yake kashe ni shine kuma wanda yake raya ni wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah shine wanda nake bore da yafe mun zunubai na dan tashin alkiyama wannan qualities ne na ubangiji wanda ba wanda ya isa tarayya da Allah haka to haka Allah za ga yana lissafo mana wasu qualities da suke tabbatar masa da bauta shi kadai da kuma kore bauta daga duwan wanda ba Allah ba Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da littafi mai raba gaskiya da ƙarya a bisa bawansa don ya zama mai gadi-gadi ga talikai sai ce allazi lahu mulku samawati wal ard ga qualities ɗin ubangiji na farko shine mulkin sammai da kasai nashi ne gaba ɗaya na biyu walam yattakhid waladan Allah bai da ɗa na uku walam yakul lahu waliyyun min adh-dhul walam yattakhid waladan walam yakul lahu waliyyun min adh-dhul Allah bai da wani majibanci wai wanda zai gade shi saboda kaskanci wa khalaqa kulla shay Allah shi ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdira Allah shi ya tsara komai da yadda zai gudana sannan kuma sai ya biyo baya da wasu irin siffofi da duk wanda ya siffanta da wannan siffan bai cancanci bauta ba kowaye shi sawa'un manzo ne sawa'un mala'ika ne aljani ne waliyi ne shehi ne malami ne wane ne inda ya siffanta da waɗannan qualities din to bai cancanta a bauta masa ba sai ce wattakhadhu min dunihi aliha mutane sun riki wasu ababen bauta koma bayan Allah na farko shine la yakhluquna shay'an ba su iya halittan komai wake iya halitta in ba Allah ba babu Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la duk waɗannan da kuke bauta musu koma bayan Allah nan har abada ba za su iya halittan koda koda ba koda dukansu za su haɗu su taru a ce da masu bautan gumaka da masu bautan waliyai da shegunnai da masu bautan manzanni da mala'iku da duk abubuwan da ake bauta musu a zo a haɗu a yi mitin ya za a halicci koda guda ɗaya Allah ya ce ba za su iya ba da aka siffa ta farko siffa ta biyu wa hum yukhlaqun su ɗin ma halittansu ake yi ba za su iya halitta ba su ɗin ma halittansu ake yi to kaga Allah ya tambaya dama ya ce afa man ya huluku kamar la ya huluku yanzu dan Allah da wanda ya halitta da wanda baya iya halitta dan Allah ɗaya suke ba ɗaya suke ba wahum yukhlaqun na uku ya ce wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba sa iya mallaka ma kansu wata amfanarwa ko wata cutarwa ba su isa su jawo ma kansu wani alheri ba illa bi iznillah ba su isa su tunkuɗe ma kansu wani sharri ba illa bi iznillah sai ce wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran na hudu yace wala yamlikuna mautan ba su iya mallakar mutuwa ba za su iya kashe kowa ba wala hayatan na biyar ba sa iya mallakar rayuwa ba su isa su rayar da wanda Allah ya kashe ba wala nushura na shida ba su isa su tada alkiyama ba ba wanda ya sai tashi duniya sai Allah to duk wanda yake da wannan siffofin to bai cancanci a bauta masa ba yana da naƙasa ta ko'ina yana da aibu min kulli wajihi bai cancanci bauta ba bai cancanci bauta ba a suratun namli sai ce kuli alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa sai ce allahu khairun amma yushrikun shin allah shine mafi alheri ko kuma ababen da ake masa tarayya da su sai ce amman khalaqa samawati wal ard Allah ya ce ka tambaye su wai wa ya halicci samai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an wa ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'iqa zata bahja da wannan ruwan sai muka fitar muku muka tsirar muku da gonaki lambuna ma'abota banƙaye ma kana lakum an tumbitu shajaraha wanda ko bishiyoyin ba za ku iya cirewa ba za ku iya fitarwa ba sai Allah ya ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta koma bayan Allah akwai wani abin bauta tare da Allah sai Allah ya ce amma balhum qaumun ya'dilu sai dai su mutane ne wanda suke hada Allah da wasu wajen bauta sai ce amman ja'ala al-ardha qararan wai kan wane ne ya sanya ƙasa ta zama tabbatacciya ta zama shimfiɗaɗɗiya ba ta rawa waje alkhilalaha anhara ya sanya a cikin ƙasan nan hanyoyi daban-daban na ƙoramu waje alalahara wasi sannan ya sanya duwatsu da suka rike ta wannan ƙasar baka ganta ruwa ya fi yawa a ciki ƙasanta kuma ruwa ne wanda muke kai ana tunawa ƙasa ƙasa ƙasa yanzu ruwa ne zai fito mun sani kuma duk abin da ya tsaya akan ruwa me yake rawa yake tangal-tangal yake amma Allah ya kafar da ƙasa ya sanya mata turakan duwatsu suka rike ta waje alabainal bahraini hajiza Allah ya sanya bariya tsakanin kogi guda biyu ga sunan sun haɗu amma suna tafiya a tare amma kowanne kana gani ka san wannan daban ne wannan daban ne Allah ya ce a ilahun ma Allah akwai wani abin bauta koma bayan Allah akwai wanda ya cancanta a bauta masa tare da Allah Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun da yawan mutane ba su sani ba ne suke bautan wani koma bayan Allah amman yujibul mudarra idza da'a wai kan wane ne yake amsa ma wanda ke cikin halin kakani kai in ya kira shi in ka shiga damuwa kake kira wa yakshifu su wa ke yaya cuta wa yaj'alukum khulafa al-ard wa ke sanya ku zama maya a bayan kasa a ilahum Allah Allah ya ce akwai wani abin bauta tare da Allah qalilan ma tazakkaru Allah ya ce yan kadan ne a cikin ku suke daukan wa'azi amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr Allah ya ce wane ne kan yake shiryar da ku ya nuna muku hanya a cikin duhun tudu da duhun kogi ga kunan a cikin tudu kuna cikin duhu ga kunan a cikin teku kuna cikin duhu wane ne yake nuna muku hanya tafiyar da muke yi akan tudu a cikin duhu aya ce daga cikin ayoyin Allah balle wadda ke tafiya a cikin ruwa Allah ya ce wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam daga cikin ayoyin Allah alamomi na ubangiji za su nuna maka Allah Allah ne akwai jiragen ruwa da suke tafiya akan ruwa yadda ka san duwatsu in ka hange su daga nesa za ka ɗauka manya-manyan kafaffun duwatsu ne amma a haka suke tafiya a cikin ruwa Allah sai ce in ya sha in Allah ya ga dama yuskinir riha suna cikin tafiya in Allah ya so sai ya tsayar da iska fayyazulalla rawaki da ala zahari sai su tsaya su kafe su zama sandararru a cikin ruwa in Allah ya so iskan da take gudanar da jirgin ruwan Allah in ya so sai ya rike ta to amma Allah cikin ikonsa an manya hadikun fi zulumatil barri wal bahr Allah shine wanda yake shiryar da ku yake nuna muku hanya a cikin duhun teku da duhun kan tudu ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي wake aiko iska ta zama bishara da alama ta cewa akwai rahamar Allah ta ruwa tana zuwa ka duba ikon Allah ruwan sama za a saukar rahama ce ta Allah to amma madadin a saukar da shi jumlatan wahida bai daya sai zama yayi barna da yawa to Allah cikin ikonsa sai turo da iska wacce take shimfiɗa ce alama ce ta cewa mai ruwa yana nan tahowa ga rahamar Allah tana tahowa a yi iska a yi guguwa a yi walƙiya a fara yayyafi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda da an fara wannan iskan an fara jin ƙaran hadiri an fara walƙiya na nesa ya yi sauri ya matso kusa mai shanya ya kwashe wanda ya nesa da gida ya sauri ya dawo gida mai kaza ya shirya masu tara ruwa a kintsa aiwa ne ne aiwa ne ne kafin nan Allah ya saukar da rahamarsa a ilahun Allah akwai wani abin bauta tare da Allah wannan duka ikon Allah ne mutum ya tashi a jirgin sama ya isa inda yake so kuma ya dawo lafiya ta san wannan in ba ikon Allah ba yaya mutum zai tashi a sama bayi ganin gabansa bayi ganin bayansa ba kamar tafiya a ƙasa ba amma ya tashi daga nan mai tukin jirgi ya tuka su ya kai su aikin hajji kuma ya ɗauko su ya dawo da su wa ya nuna mishi wannan ilimin aikin Allah ne in Allah ya ga dama duk wani demonstration ɗin da za a yi da na'urar da za a saka sai ta ba da bayani ba daidai ba Allah sai ya juyar da ita amma ganin dama Allah ne in ya ga dama suna sama sai rike iska sai rike iska Allah ya ce awalam yaro ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah Allah ya ce ba ku ganin jirage ne a sama wanda Allah ya hore su a sama tsuntsaye da suke yawo a sama ba wanda ke rike su in ba Allah ba kalli tsuntsu ya tashi yayin shawagi a sama kuma ya sauko awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna Allah ya ce ba ku ganin yadda wato tsuntsaye suke tashi a sama a saman ku su shimfida fukafukan su su yawo su kuma tattare waje ɗaya duka a saman ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda ke rike su in ba Allah mai rahama ba innahu bi kulli shay'in basir Allah yana ganin dukkan komai da haka Allah ya ce a ilahun ma Allah jama'a akwai wani abu bauta tare da Allah ta'ala Allah amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga duk abin da suke bauta masa kuma bayan Allah suke hada shi da Allah amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah ya ce wai kan wane ne yake faro halitta tun a karan farko kuma bayan halittan ta mutu ya sake dawowa da ita wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard Allah ya ce ka faɗa musu wake azurta ku daga sama da ƙasa in ba Allah ba wake azurta ku ta sama wake azurta ku ta ƙasa wannan duba aikin Allah bane a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah Allah sai ce to kace musu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yanzu zai kashi Allah ya kawo muku hujjoji da dalilai waɗanda suke cancantar da shi abauta masa shi kadai to kuma in kun isa ku kawo dalilan da za su cancantar da abauta ba wasu wanda ba Allah ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin inda gaske ne ku ba ku kawo dalili ku ce gashi wannan abin bautanmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza irin yadda Allah ya kawo cewa shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza in kun isa ku kawo ba za a taɓa samu ba ba za a taɓa samu ba Allah ya ce ma kullau kana ma'ahu alihatun kama ta kuluna idan labtaghaw ila dhil arshi sabila Allah ya ce ka faɗa musu inda akwai wani abin bauta kuma bayan Allah kamar yadda kuke rayawa da su ma sun nemi hanyar da za su isa zuwa ga Allah ma'abocin al'arshi inda da gaske su ababen bauta ne to da sun nemi hanyar da su ma za su isa zuwa ga Allah da sun zama ɗaya da Allah amma Allah ya ce ina lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata inda a sama da ƙasa akwai wani abin bauta koma bayan Allah da sama da ƙasa sun rincaɓe da sama da ƙasa sun wargaje da sama da ƙasa sun wargaje inda kana gani a duniya ma in an ce wannan sarki ne an cire shi ƙarshe sai dai ya tashi daga wannan garin ya koma wani waje saboda in ya zauna a nan yana jin cewa shi sarki ne wannan da yake saman bulki yana jin cewa shi mami yana jin cewa shi sarki ne ba za a taɓa zaman lafiya ba in an yi gwamna wannan tenuwarsa ta ƙare wannan yana kan mulki to ko dai wannan ya kaskantar da kansa ya nuna yanzu ba shi ne akan mulki ba ko kuma a samu matsala ko a samu matsala ƙarshe shi kenan in za a sama wannan gwamnan shi ya ɗauko wannan ya kawo shi ya biya masa kaza ya taimake shi har ya isa zuwa ga siyasa ya isa zuwa ga kan mulki amma in ya dawo daga baya bayan wannan ya zama gwamna ya ce nuna masa isa da kadara ƙarshe sai su fashe sai su tarwace sai a watse naka wannan sai koma ya kafa tashi jam'iyyar wannan ma ya koma ya kafa tashi jam'iyyar saboda ba zai taɓa yiwa a samu gwamna biyu a gari ɗaya ba ba zai taɓa yiwa ba to yaya kuma za a yi a samu ababen bauta guda biyu a sama ko a ƙasa ta ina in wannan sarkin yana jin cewa wannan iyakata ce sarkin can garin bai isa ya shigo min iyakata ba to yaya za a yi kuma allan da yake gadaran cewa sama da ƙasa nashi ne kuma a samu wani wanda zai ce shi ma yana da iko akan sama da ƙasa ya za a yi haka duk abin da yake sama da ƙasa nan dubayin allah ne rana baiwar allah ce tana fitowa yadda allah ya ga dama wata taurari duka Allah shi yake horar da su yadda yake so shi yasa ai annabi Ibrahim da yayi da wani mai mulki annabi Ibrahim ya ce rabbi kamar yadda Allah ya faɗa alam tara ilal ladhi haja ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah ya ce shin baka ga wanda yayi jahiya da annabi Ibrahim ba haja ibrahim fi rabbih yayi jahiya da annabi Ibrahim game da ubangijinsa an atahu Allahul mulk wai Allah ya bashi mulki saboda Allah ya bashi mulki iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit lokacin da annabi ibrahim ya ce ubangiji na shike rayarwa shike kashewa qala sai ce ana uhyi wa umiit sai ce ahab in dai rayarwa ne da kashewa ai ni ma ina rayar da wanda na ga dama in kashe wanda na ga dama to gwada mana yanda kake rayar da wanda ka ga dama kashe wanda ka ga dama da aka sai sa aka je gidan prisoner aka zo masa da wasu mutum biyu wannan an yanke masa hukuncin kisa wannan kuma an yanke hukuncin za a sake shi sai ce to wanda aka yanke masa hukuncin kisa shi a sake shi ya tafi wanda aka yanke hukuncin za a sake shi kuma a kashe shi sai ce to kaga wanda ya kamata ya mutu na rayar da shi wanda ya kamata ya rayu kuma na kashe shi kaga wannan dukkakke kenan ya kasa gane cewa wanda ya kashe din ma bai mutu ba sai da Allah ya ga daban karbar ransa wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala to amma in yace in annabi Ibrahim ya tsaya ce masa ai ba kai ka kashe shi ba ba kai ka rayar da wannan ba zai ce a Allah annabi Ibrahim sai ya ce qala ibrahim fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq sai annabi Ibrahim ya ce to ai Allah yana fito da rana ta gabar fa'ti biha min al-maghribi kai kuma fito da ita ta yamma mu gani Allah ya ce fa buhital ladhi kafar wannan kafirin sai ya rude sai ya rikici wannan dai batun rayarwa da kashewa in ya samu dubkakke dai zai ga a zahiri gashi nan ya kamata a kashe wannan amma an sake shi ya tafi ya kamata a rayar da wannan amma an kashe shi wani zai iya cewa a to ai yayi amma a zahiri bai isa ya kawo rana ta yamma ba haka annabi ibrahim ya ce ai allah shi yake fito da rana ta gabar to kai kuma fa'ati biha min al-maghribi fito da taka ranar ta yamma mu gani fa buhital ladhi kafar wannan da wannan kafirin allah ya ce sai ya rude ya rikici wallahu la yahdi al-qawma zalimin allah ba shi da mutane azzalumai kaga sai tabbatar da cewa ashe rana tana bin umarnin allah ne hatta wannan da ka kashe da wannan da ka bashi ba kai kashewa ba kai karayar ba kai kawai ka zama silan mutuwan wannan wannan kuma dama Allah ya samar ajalinsa na gaba saboda haka wannan da kace zaka kashe ko da ka yi yunkurin kashe shi ba zai yi ba wannan da baka kashe shi ba da ka kashe shi ko da ka sake shi baka so mutuwansa ba zai mutu Allah ya riga ya rubuta ajalinsa ya riga ya yi da haka duniyar gaba ɗaya tana jin umarnin Allah ne ba kai ba haka ashe in duka duniya gaba ɗaya tana jin umarnin Allah ne to ya kamata a bauta ma Allah shi kadai haka wannan shine tauhidi wanda ya kasu zuwa gida uku tauhidul rububiyya shine na farko shine kadaita Allah ifradullah ta'ala bil khalqi wal rizqi wat tadbiri wal ihya wal imatati wa tadbiril khalaiq shine kadaita Allah cewa Allah shi kadai ke halitta shi kadai ke azurtawa shi kadai ke jujjuya lamuran bayi shi kadai ke rayarwa shi kadai ke kashewa shi kadai ke juya lamuran al'umma baki daya wannan shi ne tauhidin rububiyya aika gamsu cewa ba mai halitta ba mai azultawa ba mai rayawa ba mai kashewa ba mai amfanarwa ba mai saukar da cuta in ba Allah ba shi ne kadai ta Allah da ayyukansa wanda kuma wannan tauhidin hatta kafirai sun yarda da shi ulman yarzuqukum min samawati wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar Allah ya ce ka tambaye su wake hal wake azurta ku daga sama da ƙasa wake mallakan ji da gani wa man yukhrijul hayya minal mayyit wake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita minal hayy wake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbirul amr wake jujjuya al'amura Allah ya ce fa sayquluna Allah za su ce maka Allah fa qul afala tattaqun ka ce musu to dan me ba za ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kare ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah Allah ce in ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su ku din ma waye halicce ku za su ce maka Allah na biyu shine tauhidul uluhiyya shine tauhidullah bi af'alil ibad shine ayyukan da bayi suke to kade ta Allah da shi tunda yanzu ka gamsu Allah shi ke wa'incan duka to kai ma ayyukan ibadan ka kade ta Allah da shi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah ce ka faɗa musu sallata da yankata da duk wani aiki na ibada na da rayuwata da mutuwata duka da Allah ne shi kaɗai babu abokin tarayya ba shirka babu shirka na uku shine tauhidul asma'i was sifat shine kaɗaita Allah wajen sunayensa da siffofinsa wannan kuma ya kunshi abubuwa da yawa na farko shine ba a sa ma Allah suna ko sifa sai shi in ya sa ma kansa a cikin alkur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ke addu'a na Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'salta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak ina Allah ina roƙonka ina tawassuli da duk wani sunanka wanda ka saukar a littafinka ko kuma anzaltahu fi kitabi aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka koyar da wani cikin halittunka shine cikin manzanni ko kuma ka kebantu da sanin sa a ilimin ka na gaibi to kaga ba a samu Allah suna sunayen Allah kuma kamar yadda yazo a cikin hadisin a da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda 99 mi'atan illa wahida 100 ba daya man ahsaha da khalal janna duk wanda ya kiyaye sunayen Allah nan ya kiyaye su ya fahimce su ya ɗaura su a muhallinsu bai haɗa Allah da wani ba a cikinsu ya shiga aljanna nan ka tashi addu'a ana roƙon Allah da sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe su da su ku roƙe shi da sunayen kana iya tawassuli da sunayen Allah Allah kai ne ar-razzaq mai azultawa ka azulta ni kai ne mai al-wahhab mai bayarwa Allah ka bani kai ne ar-rahman kamar yadda sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullah ka faɗa mun addu'an da zan yi Allah ka gafarta Allah ya gafarta mun sai ce ka ce rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allah ka gafarta mun ka karbi tuba na kai ne mai karban tuba kai ne mai jin kai saboda haka wannan na farko kenan na biyu kuma duk abin da ya zo cikin sunayen Allah ba a korewa ba a ta'dili ba a korewa sannan ba a tashbihi ba a kamanta Allah da halittunsa Allah ya kira kanshi cewa shi sami an basira ne ya kira dan adam cewa shi ma sami an basira ne ya kira kan shi cewa shi ɗin mai ji ne mai gani ne sannan ya ce ɗan adam ma mai ji ne mai gani ne to ba a kamantawa ka san dai da jin Allah da ganin da ganin ɗan adam da jinsa da ganinsa ba ɗaya bane ba ɗaya bane akwai waɗanda suke kadariya ce batattu ne su in an ce Allah na ji sai su ce a a lillahi kam lillahi sam'un ka sam'i sune al-mushabbiha kenan masu kamanta Allah da bayi sai su ce eh Allah na ji amma jin Allah irin nawa ne Allah na gani kuma ganinsa kalan nawa ne to kaga kuma ba zai taɓa yiwa ba domin da jinmu da ganinmu yana da limit yanzu dai gani a zaune a nan duk wanda yake bayan bangon masallacin nan bana ganin sa haka nan ku da kuke kallona duk wanda yake bayan bangon nan ta gaba da ta baya duk ba ku ganin shi yanzu baka isa ka yi bayanin me ake a gidanka ba baka isa ba waye mai bacci waye mai karatu waye mai aiki waye mai shara waye mai kaza duk baka isa ba sai dai kai kildado amma baka isa ka bada hakika ne haka ba saboda baka gani yanzu da yake magana da lasifika duk kuna jina a cikin unguwa ana jina gida maza da mata amma wanda yanzu suke gida suna tattaunawa ba ma ji ba mu ji inda kuma zan kashe lasifikan nan in yi magana a ƙasa-ƙasa da baba ba wanda zai ji mu ashe mu jinmu na da limit akwai abin da ke ƙara shi akwai abin da ke rage shi awa uku da suka wuce muna cikin dare in ka fito in baka kunna wuta ba baka kunna haske ba za ka ga komai ba amma Allah ya ce shi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah duka ɗaya ne da wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana da wanda ya yi tsiyansa da aikinsa cikin dare da wanda ya fito cikin wuni duka ɗaya ne duka ɗaya ne kana ganin yanzu in ka tsaya daga nan kana ganin mota a kurkusa kurkusa kana ganin ta da girmanta tana ƙara gaba tana ƙara maka kankanta tana ƙara gaba tana maka har ta bace maka amma Allah ba haka bane sannan ba a korewa akwai wanda ake kiransu da almu'attila su ma kuma batattu ne sai su ce lillahi sam'un bila sam sai su ce Allah na gani amma ba gani ba Allah na ji amma ba ji ba to kaga an ce gani kuma ba gani ba kenan babu kenan ji ba ji ba kenan babu kenan to Allah sai ce laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abin da ya kama da Allah Allah kuma shi ne mai ji shi ne mai gani karka kamanta Allah da kowa abin da ya tabbatar ma kansa na sifofi kuma ka tabbatar masa da haka wannan shine shimfiɗa da kuma bayani akan tauhidi in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu fara daga farkon kitabun tauhid din insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan tauhidi ya kare mu daga shirka Allah ya mana albarka baki daya Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana akidar mu ya tsare mana ibadar mu ya tsare mana al'ummar mu ya saukar mana da aminci da arziki mai albarka Allah ya mana albarka baki daya sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته